babu sallan nabi sallallahu alaihi wasallama lisbu ihi raka'ataini babin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallar raka'a biyu bayan da ya gama dawafi guda bakwai da ya gama dawafi guda bakwai sai ya wato raka'a biyu ya sallah raka'a biyu su ne raka'a kai dawafi na'am wa qala nafi'un nafi ya ce كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين Abdullahi Umar ya kasance yana sallatar raka'a guda biyu ga dukkan dawafi bakwai da ya duk dawafi bakwai da ya yi sai wato raka'a kai dawafi guda biyu
وقال إسماعيل بن أمية Isma'il Umayya ta yace قلت للزهري na ce da zuhuri إن أداء يقول a ɗa'u yana cewa تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف a idan ya sallar farilla bayan da ya gama dawafi yana gama dawafi aka fara farilla sai ya sallar farillan nan wa wannan sallar farilla ai ta wadatar da shi ba sai ya yi wasu rakatun dawafi daban ba فقال sai zuhuri ya ce السنة أفرل a kula da tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi daga duk wani canke-canke na wani wannan magana da shi ya faɗa cankaye amma ba lallai ta dace ba tun daga tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da ya dawafin nan bakwai ya yi sallah raka'a biyu to kawai ai haka a hutu لم Ba za a ce يقل dan ka yi sallah a lokacin da ba ya hadi daga sallah daga gare shi ba ka yi laifi to idan kuma ya zama a kai ka dubi cewa ai kai sallar farilla kai kira ka ta da wafin ya zama ba haka abin yake ba fa shine abin da shi zuhuri yake fadakarwa a kai cewa tunda dai ga tsarin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi to min zai hana kai ma kawai ka bi
لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da wafi da Ka'aba da azuwan da ya umrar qara'i da azuwan da ya hajjar ban kwana da umrar da ya bayan wato an dawo daga yakin Hunain duk manzo Allah sauko daga yakin Taifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai dawafi bakwai ba sai ya yi sallah raka'a biyu نعم kuma sallar raka'a guda biyun nan da yake ba farilla ba
إلا صلى sai ركعتين ka yi sallah raka'a biyu حدثنا قتيبة بن سعيد Mm.
حدثنا سفيان Mm.
عن عمرو Mm.
سألنا ابن عمر رضي الله عنهما mun tambayi abdullahi umara allah ƙara yadda a garin su أيقع الرجل على امرأته في الأمرة daidai ne mutum in yi umra ya gama umrar ya sadu da matarsa قبل أن يطوف بين الصفا والمروة am- ya yi dawafi amma bai riga ya yi sa'ayi ba tsakanin safa da marwa قال sai abdullahi umara ya ce قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo maka فطاف بالبيت سبعا ya yi dawafi da ka'aba har sau bakwai ثم صلى خلف المقام ركعتين sannan ya yi sallar raka'a biyu bayan makamin ibrahim وطاف بين الصفا والمروة ya yi dawafi tsakanin safa da marwa
وقال sai abdulhamin umar ya ce لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة hakika koyi kyakkyawa ya tabbata gare ku a cikin manzo sallallahu alaihi wasallam a ce ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abu to kai musulmi me zai hana ka tsaya kai haka din akwai wanda za ka koyi da shi ne kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani hange da za ka yi kamar hangen manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa ashe a tsaya a koyi da shi a kome haka din aka yi an kyautata an yi daidai
قال ya ce وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما na tambayi jabir ibn abdullahi allah ya ƙara yadda a gare su daga wannan tambayar da ne wa abdullahi umara cewa idan mutum ya zo zai umra bayan ya yi ɗawafi ya yi raka'a ta yi ɗawafi yana da dama ya sadu da matarsa kafin a ce ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa فقال sai jabir ibn abdullahi ya ce لا يقرب امرأته ba daidai bane ya ce zai sadu da matarsa حتى يطوف بين الصفا sai ya yi والمروة sa'ayi tsakanin safa da marwa sannan ne ta halili
باب من لم يقرب الكعبة babu wanda bai kusaci ka'aba ba ولم يطوف bai dawafi da ita ba hatta ya kharuja ila arafata sai har ya fita zuwa ga arfa wa yarja ba'da dawafil awwali bayan sannan ya dawo bayan ya dawafin kudumi wanda da ya je maka shi yana zuwa ya dawafin kudumi tun da aka yi dawafin kudumi bai sake wani dawafi da ka'aba ba sai da aka fita arfa aka dawo sannan ya zo ya dawafin ifara menene hukuncin haka haka din daidai ne ko kuwa akwai laifi ana bukatar lalle lalle tun da yana maka ya ta dawafi
حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال اخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال abdullahi bin abbas in allah ya kara yadda a gare su ya ce قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo makka فدافع ya yi dawafi وصحابين الصفا ya والمروة sa'ayi tsakanin safa da marwa ولم يقرب الكعبة bai sake tun da ya yi wannan bai sake zuwa kusa da ka'aba ba ma'ana bai sake zuwa da niyyar cewa zai dawafi ba wannan ake nufi amma wannan bai kore cewa ai sallolin da yake na farilla a masallaci mai alfarma bane a gindin ka'aba ne ba
بعد دوافه بها bayan dawafin kudumi dai da ita حتى رجع من عرفة sai da ya dawo daga arfa sannan ne ya yi dawafin ifara sai da ya dawo daga a- arfa sannan ya yi dawafin ifara malamai da yawa suka ce wannan abu da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ya yi ne don ya sauƙaƙa wa mutane نعم don da a ce da ya je maka dinnan ya tsaya yana ta dawafi wasu sai su ɗauka ma an ya dawafin nan ba wajibi ba ne wanda wannan zai jawo a wasu su wahala kansu zai jawo turmutsutsi a wajen dawafin tunda in kowa yake sai ya yi aka din zai bayar zuwa turmutsutsi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar dawafi da ya na kudumi kawai ya haƙura sai dawafin ifara bayan dawafin ifara sai dawafin wadari ya sa da yawaita dawafin ba amma wannan bai kore cewa in akwai dama an fi so wanda yake maka ya yawaita dawafi ya yawaita dawafi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan bar abu da yawa wanda yake shi yafi amma ne yasa ya kan bai saboda tsoron ka a faranta wa al'umma ko kuma tsoron ka al'umma su dauka bisa tsarin da za su yi ta tafiya a kai kuma haka ɗin ya bayu zuwa su wahal da kansu ko wani abu ya fa- ya- ya afko to
babu man sallah rak'atay dawaf kharijan min al-masjid babu wanda ya salla raka'atan dawafi halin kasancewa sa yana mai fitowa daga masallaci an faɗa raka'atan dawafi an fi son a yi su a gindin makami ibrahim amma cewa an fi son a yi su a nan bai hukunta a ce in an yi a wani waje ba su inganta ba shine abin da aka kawo wannan babin don a nuna
wa salla umar radiyallahu anhu kharijan min al-harami a sai da na umar allah ya kara yadda a gare shi ya yi sallar raka a ta dawafi bayan ya fito daga harami da ya zo zuɗuwa wato ya yi dawafi ne bayan asuwa shi kuma abu na sai da na umar allah ya kara yadda a gare shi a nan wajen fahimtar malikawa ta dace da fahimtarsa na'am cewa in an yi sallar asuba ba wata sallah da za a inda ba ta farilla ba a bari sai rana ta fito Na'am.
da kuma shi ya kama a sannan zai dawafin don yana so ya fito da wuri daga maka shi yasa da ya gama dawafin rana ba ta riga ta fito ba kawai sai ya hau dabbarsa ya fito daga maka da ya zo zuduwar a sannan ya duba ya ga rana ta fito ya isa a ce wakacin halaccin na filaye sannan sai ya tsaya ya raka a cikin dawafi wanda malikawa ma haka suke gani ya sa su da yawa a yanzu da yake abin ya zama kowa ya ringa abiyan da ya ga dama ko yadda zuciyarsa ta riya masa sai ka wanda yake da awabin masamman malikawa amma ya je dawafi bayan asuba yana gamawa ya ce zai raka a cikin dawafi a sannan wanda a tsarin malikawa ba haka bane abinda ake bukata a kansa lalle ya haƙura sai rana ta fito ta ɗan ɗaga sannan zai raka a ta yadda waku sannan ya ce zai raka a ta yadda waku amma abin ya zama a sanin masabar ana da awar ana bin masabar in an ga wani wanda yake saba mata a wani waje a ta faɗa da shi amma kuma mutum a kansa sai ya ta saba wa masabar saboda ne saboda an bar ilimi komai yana bukatar a tsaya a yi ilimi kuma ilimin da nutsuwa kowane ilimin za a yi ma a yi shi da cikakkiyar nutsuwa ba da cewa a yi ba sallah ba ce ko ba ga wasu suna yi ba a dan gaje abu ka ga wasu suna yi ka yi ai ba lalle ya zama sun yi daidai ba kuma ta yi su da tsarin da suka ɗauko tun farko ga da tsarin da suka ɗauko tun farko shi ya sa dan sun yi haka ɗin su sai iya zamowa daidai a haƙƙinsu amma kai in kai tun daga tsarin da kake tare da shi ya iya zamowa laifi a haƙƙinka ya iya zamowa laifi a haƙƙinka
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن معبد بن عبد الرحمن عن عروه عن زينب عن ام سلمه رضي الله عنها قالت أم سلمة ما تمنزل صلى الله عليه وسلم تتشي شكوت الى النبي صلى الله عليه وسلم na kai ƙara da manzo sallallahu alaihi wa sallama ها tahawili وحدثني محمد بن عرب حدثنا ابو مروان يحيى بن ابي زكريا القساني عن هشام عن عروة عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال wato a wannan ruwa aka nuna cewa shi shamin urwa tam shi urwa نعم kai tsaye ya karɓo hadisin ne daga sayyida ummu salama نعم amma a wancan isnadin na imam malik radiyallahu ta'ala anhu aka nuna cewa urwatu Mm.
ya karɓo hadisin ne daga zainabu Mm.
yar ummu salama wadda ita kuma ta karɓa daga ummu salama amma aka ce kowanne a ciki mai yiwuwa Mm.
ne Ah, kowanne a ciki mai yiwuwa ne domin dai shi urwatu an san ya zauna da ummu salama yar sayyida wato ya zauna da ita zainab yar sayyida ummu salama an san kuma ya zauna da ummu salama din wajen shekaru talatin da wani abu Ah, wato wajen shekaru talatin da wani abu yana yana nan shi yasa dan ya karɓa daga gare ta kai tsaye abu ne wanda yake mai yiwuwa kuma gashi ma a gari ɗaya ne duk a duk a madina ne suke to ta iya zama hadisin da farko ya karɓa wajen zainab daga mahaifiyarta daga baya kuma sai ya ji daga wajen mahaifiyar ma kai tsaye نعم قال ya ce وهو بمكة yana makka manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hobi makkata yana makka
وأراد الخروج a ya nufin fitowa ولم تكن أم سلمة لا بالبيت ita umu salama ba ta dawafin ban kwana ba ba ta dawafi da ka'aba ba وأرادت الخروج a ko ba ta dawafin ma ifara ba نعم saboda ba ta da lafiya sai nufin za ta fito tunda annabi sallallahu alaihi wasallam zai taho فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا أقيم صلاة الصبح idan aka yi iqamar sallah asuba فطوفي على بئرك ki dawafi akan raƙuminki kina da dama tunda dai baki da lafiya ne ki dawafi akan raƙumi والناس يصلون a sanda mutane suke sallah ففعل ذلك ummu salama ta yi haka ana sallar asuba ita tana dawafi
فلم تصلي حتى خرجت ba ta yi sallar raka'a ta dawafi ba sai da ta fito daga masallaci mai alfarma ko ko sai da ta fito daga makka wanda yake nuna ashe a iya raka'a ta dawafi wajiyar masallaci to
باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام a, wato babin cewa wanda ya sallar raka'a ta dawafi bayan a, sa- raka'a ta dawafi bayan na makami ibrahim حدثنا آدم قال حدثنا شوبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول na ji alamun umara allah ƙara yadda a gare su yana cewa قدم النبي صلى الله عليه وسلم
makkata manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo makka فطاف ya بالبيت tafi da سبعا ka'aba har sau bakwai وصلى خلف المقام ركعتين ya salla raka'a biyu ba maqami ibrahim wato raka'a ta dawafi
ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا sannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya fito zuwa safa وقد قال الله تعالى hakika ko Allah ya ce لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة hakika ko yi kyakkyawa ya tabbata gare ku a cikin manzo sallallahu alaihi wasallam sai yasa shi Abdullahi bin Umar yana ganin raka'a ta dawafi din nan kenan a yi su a ginin makamu ibrahim tunda dai a nan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kama a nan fahimtarsa ta bambanta da fahimtar mahaifinsa mahaifinsa kaga ya gabata gare ba hadisi a baya cewa shi da ya gama dawafin ma hawa dabbar sai ya fito sai da ya bar maka ma ya zo zuɗuwan sannan ya raka'a ta yi dawafi amma shi abdullahi bin umar yana ganin cewa tun da dai ba a ce manzon Allah da ya gama ya hau dabba ya je wani waje ba to kai wani sauri kake ibada duk da ka je yi ba koyi da manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam to ka tsaya ka hakura ka yanda manzon Allah yi kawai shine irin wannan wato yake nuna yanda bambancin fahimta ake zuwa ga wanda suke mujtahidai wani dai sai ya ga a nace a bi wani tsari wani kuma ya ga a ai wanda aka ce ya bi wannan tsarin dan akwai dama gare shi ne to idan ba dama ba ka ce dole sai ka bi wannan tsarin ka matsa wa kanka ka kuntata wa kanka Allah ko ya faɗa addini ba kuntata wa kai ma da alaikum fi dini min harajin
babu dawafi ba da subhi wal asari babu mene hukuncin sallah wato yin dawafi bayan sallar asuba ko bayan sallar la'asar wa kana ibn umar radiyallahu anhu ma yusalli rak'atay dawafi a ablan umar ya kasance in ya gama dawafi in dai sallar ya gama dawafi bai je daidai lokacin fitowar rana ba a'a bayan sallar asuba ne misali shi ya gama dawafin karfe biyar ya zama rana sai wajen biyar da rabi take fitowa an sallah asuba kamar hudu da rabi ko hudu da wani abu shi kuma ya dawafi ya gaba karfe biyar to kawai sai sallar raka ta dawafin sa a sallar malam ta kallu shan ishan kare bai zamo daidai lokacin fitowar rana ba shi yasa shi a masabarsa yana ganin daidai lokacin fitowar rana shine ba a ce za a yi sallar raka ta dawafi ba ba wai bayan an yi sallar asuba ba bayan sallar asuba akwai damar a yi amma in ya zama abin ya kure ya kai daidai sanda rana take fitowa to sai a bari
wa dafa umaru ba da salatu subhi sai da na'amar kuwa wato hadisin da yake an kawo shi muttasili a muwadda shi a nan buhari ya kawo shi mu- a- mu'allaki sai na mara ya dawafi bayan sallar asuba faraki ba ya hau dabbarsa hatta sallar rak'atay ne bizi duwan har sai da ya je ziduwar sannan ya sako ya sallar raka'a ta yi dawafi
حدثنا حسن حسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عداء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها an karɓa ga aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح cewa wasu mutane sun yi dawafi da ka'aba bayan sallar asuba
ثم قعدوا إلى مذكر sannan suka zauna a gindin wani mai wa'azi حتى إذا طلعت الشمس har yayin da rana ta fito قاموا يصلون wato daidai sallar rana take fitowa sai ko suka tashi wajen su yi sallar raka'a ta dawafi فقالت عائشة رضي الله Aisha عنها Allah ƙara yadda gare ta sai ta ce قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها تكره فيها الصلاة kamun salluna kaga wasu irin mutane sanda suke da damar su yi sallar a maimakon su yi sallar sai suka je suka zauna wai suna jin wa'azi sai da wakacin da ba a son a yi sallar yayi sannan kuma za su tashi su yi sallar shi yasa wato ita tana daukar hannun bisa umumin sa kenan نعم to حدثنا إبراهيم بن المنذري حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال ablam ne ablam ne so Allah ya kare dagare shi ya ce to ablam ne umar Allah ya kare dagare shi ya ce سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة da gare shi ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin hani daga sallah عند طلوع الشمس sai ya fitowar rana وعند da ya غروبها faduwar ta a nan ne wato aka samu bambancin fahimta da yawa tsakanin malam a nan ne zahiri manzo Allah ya yi hani Na'am.
daga sallah gaba ɗaya to amma an san wannan hanin an gamu akan cewa za a yi ta hasisinsa da sallah ta farilla da ta tsere mutum zai rama ita wani ai koyaushe ana ramawa saboda ga hadisin hafizu ala salawati am ga ayat qur'ani hafizu ala salawati wa salati usba wanda take nuna dole- dole sallah da ta tsere wa mutum koyaushe ya iya rama haka nan sallah ta farilla ma wanda ta riga ta tsere wa mutum ba a wakacinta kamar bai wani dalili ya sa bai la'asar ba sai can la- la'asar sakaliya zai to wannan ai ba hali an gama akan wannan ko Eh, duk da cewa a iya cewa ko ya yi laifi ko abin da ya kama da haka amma dai magana akan yiwuwar sallar a sannan ai an gama akan cewa a yi to wannan kenan banda wannan mahallin ijma'i to amma inda aka samu sabani shine yanzu wannan hadisin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga sallah yayin fitowar rana ko yayin faɗuwar ta ya haɗa kowace sallah in ba kamar wannan ba da aka yi tafisi shi yasa ko sallah mai sababi ko mara sababi ko kuwa hanin ya taƙaita ga sallar da ba ta da sababi amma in sallah mai sababi ce ba a yi hani ba to amma saboda zalikawa dai suna ganin a hanin ya haɗa gaba ɗaya na'am da sallah mai sababi da wadda ba su da sababi ba daidai ba ne a yi a wannan wakacin na'am shi yasa kamar su judu tilawa ka ce ba a yi ba matuƙar rana ta fara jaja da yamma ko gari ya fara faifayewa da safe ba a yi su judu tilawa ba haka nan kuma wanda ya shiga masallaci ma in dai bayan asuba ne to ba a bukatar sai ya yi tahiyatul masjid ko kuma ya shiga masallaci ya riga ya yi la'asar na'am to ba a bukatar ya tahiyatul masjid a sallah amma akwai malaman da suka ce a kamar wanda shi masallaci ai umarnin da ya zo na cewa ana bukatar ya tahiyatu masjidi ya a ya sha kan wannan hadisi na hani daga yin sallah bayan la'asar ko bayan asuba ya sa kowanne ne a cikin malamai sun kawo hujjojinsu a irin nan wanne za a gabata a wanne za a gabatar saboda kowanne a ciki yana ɗaukar tahasisi shi dai wani hadisin yana iya ɗaukar tahasisi hadisin cewa an ka shiga masallaci kai sallah raka a biyu ta yato masjid shi ma yana iya ɗaukar tahasisi domin a iya cewa banda fa wanda ya shiga bayan ya yi da asar ko banda wanda ya shiga bayan asuba shi yasa kowanne a ciki yana iya ɗaukar tahasisi to wajen tahasisin wanne za a gabatar shi ne aka samu bambancin fahimta a tsakanin malam to
حدثني الحسن بن محمد والزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدث- shi wannan sanin muhammadin din malamin buhari a wannan hadisin نعم sai zama kuma buhari ma ya riga shi wafati Allah.
domin shi sai ran takwas ya rage kwana takwas watan ramadan ya- ya cika watan ramadan ya kare a hijira ta mai tan da sittin allah ya karɓi ransa shi yasa bayan mutuwar buhari da shekara hudu Eh, malamin ya rayu bayan mutuwar almajirinsa har shekara hudu ba yan eh, wato ba ba yan kwanaki kaɗan bai kai sati biyu ba ba نعم sati ɗaya da ɗan kwanaki ko tuna shi buhari kaga yau fati ne daren shawwal ko Mm.
daren da shawwal ya kama hijira ta mai tan da hamsin da shida ko to ɗan daren da shawwal ya kama to
نعم قال حدثنا عبيدة بن حميد Mm.
قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر da shi abdulaziz bin rufi eh, rufai abdulaziz bin rufai نعم ya ce na ga abdullahi zubairi dan allah ƙara da a gare su yana da wafi Mm.
bayan sallar asuba ويصلي ركعتين yana sallar raka'atai dawafi in ya gama dawafin nasa
قال عبد Yana- العزيز yana cikin wanda suke ganin cewa a yi raka'atai dawafin ko a sallar نعم to قال عبد العزيز Abdulaziz ibn Rufai in ya faɗa ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر na ga Abdullahi Zubair ma yana wannan raka'a bin in ya dawafi bayan nasa
ويخبر kuma yana ba da أن labarin عائشة رضي الله عنها حدثته a halatarsa ƙanwar mahaifiyarsa ita ce sayyida Aisha Allah ƙara da a gare ta ta faɗa masa أن النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama لم يدخل بيتها إلا صلاهما dakin ta ba bayan da asar sai ya yi sallah raka'a biyu ne ya sa daga nan sha nan zai daga nan cewa ashe to a sallar wannan ai ba karahiya ba ne sai ka gashi an ce manzo Allah yana yi ba
باب المريض يطوف راكبا su ne wajen shafi'awa suka ce raka'a ta yi dawafi koyaushe a yi shi ya sa nan yana daga wuraren da aka samu bambancin fahimta tsakanin malikawa da shafi'awa wato babban hujjarsu hadisin jubairu bin mutumin Na'am.
yana kare dagare shi daga Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku banu abdu manaf Mm.
wanda duk Allah ya sa ya zamo shi zai kula da harkar jama'a Mhm.
to kada ya ce zai hana wani da ya dawafi da Ka'aba cewa ya sallar raka'atar dawafi a koyaushe ne yake so ko dare ko rana wanda wannan hadisin imam shafi'i kansa ya ruwaito shi ashabu sunan sun ruwaito shi ibnu mata ya ruwaito shi Mm.
to kuma turbi ya ce hadisi ne ingantacce to Mm.
kuma akwai hadisi da zara kudumi da bayan kiska waito daga abu zarin allah ka da a gare shi daga manzo sallallahu alaihi wasallam manzo allah ya ce ba daidai ba ne wani ya ce zai wata sallah bayan asuba sai ya bari sai rana ta fito haka nan ba daidai ba ne ya ce zai wata sallah bayan la'asar ya bari sai rana ta faɗi amma fa banda a makka amma fa banda a makka Na'am.
wannan nassin hadisin kenan wanda shi dara kunni da bayan iska ruwaito daga shi abu zarin din daga manzo sallallahu alaihi wasallam sai ba su shafi a suna ganin ai wannan hadisin ya yi tasisin duk hadisan da ake ganin sun yi hani daga a yi sallah raka'atai dawafi ko za su iya hukunta cewa an yi hani daga sallar raka'atai dawafi bayan a la'asar ko bayan asuba amma su malikawa suna ganin hadisin bai tabbata ba a wajen tabbatar sa bai kai tabbatar wa'ancan hadisan ba Na'am.
ba bai da karfin da za a ce zai tasiso to
babul marid ya dufu rakiban babu me ya hukuncin mara lafiya in ya zama sai dai akan dabba ne zai dawa- zai iya dawafi mara lafiya in ya zama sai akan dabba ne zai iya dawafi to ya haka daidai ne ko kamar a yanzu a ce sai dai a tura shi a keken da ake tura marasa lafiya ko marasa ƙafafu
حدثني ساق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحزائي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ya kawai ablan abbasin allah ƙara da a gare su أن رسول الله صلى الله عليه وسلم sallama طاف بالبيت ya yi dawafi da ka'aba وهو على بئير alhali yana kan raƙumi كلما أتى على الركن wato wanda wannan yayi ne don ya nuna mutane Na'am.
shi yasa kenan ko da ma mutum bai da hanzari ashe ba karhanci don ya dawafi yana kan dabba Na'am.
in ji wasu malam amma wajen malikawa ai duk wanda ya haka jini ya hau kansu ba daidai ba ne bari su sun ce in mutum bai da hanzari ya yi ga jini ya hau kansa ga shi kuma ya yi laifi amma inda hanzari to wannan zancen da ya fi shura a wajen su shine zai ba da jini Ah, zai ba da jini amma tunda da hanzari ba za a ce ya yi laifi ba Na'am.
to wajen sha'anafiyawa su ma suka ce yana daga abin da yake wajibi a dawafi a yi da kafa
Mm.
yana daga wajiban dawafi a yi da kafa sai fa in wanda yake yana da hanzari shi ya sa suka ce wanda ya dawafi ma akan dabba in ba shi da wani hanzari da zai hana yi da kafafunsa to wajibi ne sai ya sake wannan dawafin matukar dai bai riga ya fita daga makka ba Mm.
in kuma ya fita daga makka ya koma garinsu to wajibi ne sai ya dora da jini Na'am.
to
كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده eh, wato a suka ce su malikawa suka ce amma da zai yi da rarrafe fa To.
gashi yana da ikon ya taka da ƙasa Ah, suka ce ya yi daidai Eh, ba- ma'ana ba za a ce ɗawafin nasa ya ɓaci ba sai dai a karahiya ne da dai suka ce ɗin haka ɗin karahiya ne to akwai wanda suka ce a wannan ai ba daidai ba ne ya ɓata tsari kamar hana bilawa suka ce a matuƙar zai iya takawa da ƙafa sannan yana sanar da rafi in yi rarrafe a sannan sai ya a, sai ya sake matuƙar dai bai bar maka ba amma in ya bar maka to wajibi ya ba da jini sai ba ɗora da jini to kullama ata ala rukuni duk sanda manzo Allah ya zo wajen hajarul aswad Mm.
أشار إليه بشيء في eh يده nuni zuwa gare shi da wani abu da ke hannunsa Wa kabbara.
Ya ce, Allahu akbar
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل an urwata an zainaba ibnati ummi salamata an ummi salamata radiyallahu anha qalat aka ce to ai yanda buhari ya kawo tarjamar babin nan da kuma yanda lafazin hadisin yake sai a gaba wata munasaba aka ce eh zahiri haka ne amma shi buhari a hangensa yana ganin abin da ya sa manzon Allah ya dawafi akan dabbar saboda bai da lafiya a san da aka zo sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana halin rashin lafiya yanda yake ruwayar Abu Dawud ta karfafa haka daga Na'am.
hadisi Allah na Abbasin Allah ya kare da a gare su yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Makka alhali san da ya shigo Makka bai da lafiya wannan ya sa ya dawafi a kan tagowarsa wannan ya sa ya dawafi a kan tagowarsa sai dai izuri jama'a ya ce wanda duk ya goyato cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawafi yana kan dabba dan bai da lafiya to ruwayarsa tana da rauni Ah, ah, ruwayarsa tana da rauni imamin shafi ya ce ni iyaka bincike na ba ta wani hadisi tabbatacce da ya zo da cewa tun da manzan Allah ya fita wannan hajjin har ya dawo ya rashin lafiya gaba ɗaya ni aka bincike na ban gani ba to a haddasa na abdullahi wasu lauta shi ne ko نعم حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت a umar salama Allah ya kare da a gare ta tace شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم anni ashaki na faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ni ba ni da lafiya فقال manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce دوفي من وراء الناس da wafi daga bayan mutane وأنت راكبة alhali kina kan dabba wato ki- ki duk ki kyale mutane daga ciki ke ki kewaya har mutanen ki kewaye kabar tare da mutanen ma فطبت ta ce sai dai da wafi ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah daura da Ka'aba وهو يقرأ بالطور alhali yana وكتاب karanta wa turi wa مسطور kitabin masdur wato sallah asuba
باب سقاة الحاج babu magana a game da barwa ga alhazir
حدثنا عبد الله بن أبي الأسود rana abin da ake nufi da can tun zamanin jahiliya shawa akwai tanadin da suke da cewa duk wanda suka zo aikin hajji sanda ake aikin hajjin nan za su ringa ba su ruwa da abin sha sukan tsima zabibi a sai na ba su ɗan abdulmutsalif shi yake kula da haka bayan da mahaifinsa shi abdulmutsalif shi yake kula da haka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da musulunci ya zo sai ya kyale wannan aikin a hannun sayyidina abbas kuma sai ya zamo iyalin abbas su suke kula da wannan ya zama aikin su ne har abada yana hannun su Allah.
To, haddasana حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا أبو ضمرة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال Ah, abdullahi bin umar allah ya kare da a gare su ya ce استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم abbas dan abdulmuttalibi allah ya kare da a gare shi ya nemi izinin manzo sallallahu alaihi wasallama أن يبيت بمكة cewa yana so a yi masa izini shi ya kwana a maka ba sai ya zo mina ba ليالي منا dararen da ake kwana a mina daren goma sha ɗaya ga watan zulhijja da daren sha biyu ga zulhijja da daren sha uku ga zulhijja
من أجل سقاية سقايته saboda aikin da yake na baiwa mutane ruwa فأذن له manzo Allah ya masa izini wannan kenan ya nuna mana ashe kwana a mina a dararen nan uku ga wanda bai ta'ajjuli ba ko biyu daga cikinsu ga wanda ya ta'ajjuli abu ne wanda yake wajibi نعم sai fa wanda yake yana da hanzari Eh, sai wanda yake yana da hanzari to
حدثنا إسحاق shi yasa musannin mazhabobin da suka tafi cewa wanda da ganyen ya bar kwanan amin na dinnan sai zama jini ya hau kansu Na'am.
in ban da hanafiyawa Mm.
hanafiyawa su suka ce kwanan nan amina sunna ne suke cewa ai da wajibi bane da wajibi ne da ba a yi rangwame a game da barinsa ba ga masu baro su shafiyawa suka ce in ba dan wajibi ba ne me ya nasa na zuwa neman hanz- eh, izini a kyale su kuma anabi ya ce ya wannan ma cewa ya je din yake nuna ashe ba wajibi ba ne tunda da wajibi ne ai da sai a ce ba saba ai dole sai ka zo ka kwana sai ka zo ka kwana shi ya sa su yawa lokacin abin da wani ke ganin shine hujja wani ma kuma sai ya ga ai hujja ne ma akan shi abin da yake hanyi to amma dai a zahiri a nan sai a ce kaunin shafi'awa da mafi yawan malamai ai ya fi rinjaye a kan kaunin hanafiyawa Eh, tunda abbasu ya faɗi hanzarinsa alhazai sukan dogara a kan irin wannan ruwan da su waɗanda suke da aikin shayar da alhazai karrama in aka ce shi dinnan bai tanadi ruwan ba bai shirya yadda zai ba alhazai ba alhazai za su shiga wani hali shi yasa shi wata larura ce da ko da a ce kwanan wajibi ne a iya masa hanzari ya ya kwana a makka ko da a ce kwana a minan wajibi ne amma a iya masa hanzari ya kwana a makka domin kula da wani don gudun kada jama'a da yawa su shiga wani halin kakani na'am to
حدثنا إسحاق حدثنا خالد عن خالد الحزائي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم wasallama جاء إلى سقاية ya zo gurin da ake bar- ba mutane ruwan sha فاستسقى ya ce a kawo masa shi ma zai sha فقال العباس sai abbas ya ce da ɗansa Ya Fadalu.
kai faralu اذهب إلى je kai أمك gida wajen mahaifiyarka فات ita رسول ce الله صلى ummul الله عليه farali وسلم بشراب lubabatu yar haris Mm.
wato yar uwan maimuna matar manzo sallallahu alaihi wasallam ka je ka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abin sha من daga عندها wajenta ai manzo Allah kamata yayi wanda za a bashi ya zama na musamman Allahu ba irin wanda ake ba sauran mutane ba.
Allah
فقال اسقني manzo Allah ya ce da shi ni a wannan din da mutanen suke so muke so ka bani sallallahu alaihi wasallam قال sai Abbas ya ce يا رسول الله ya Rasulullahi إنهم يجعلون sukan أيديهم sa فيه hannayen su fa a cikin ruwa sukan sa hannayen su fa a ciki قال eh za su dauko mota ko za su dauko wani sai ya tsoma ma har hannun gaba daya manzo Allah ya ce اسقني ni dai cewa ne shi din zaka bani sallallahu alaihi wasallama fashar ba Manzo minhu Allah aka ɗebo masa daga wannan ɗin ya sha bai bari an kawo masa wancan na musamman ba daga gida. To, sun mata zamzama sannan manzo Allah ya je gindin rijiyar zamzam wa hum yasquna alhali suna baiwa mutane ruwa daga zamzam suna sha.
wa ya'maluna Suna fiha yaso ruwan daga cikinta.
fa qala Manzo Allah ya ce da su ku ci i'malu gaba da aikin da kuke.
fa innakum ala Hakika amalin ku salihin kuna Aiki ne nagari wannan aikin da kuke wani aiki ne babba na kirki.
thumma qala Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laula an tughlabu in ban da in ni dinnan na shiga na taya ku wanda ni ma aiki na ne in ban da cewa in na shiga na taya ku shikenan kowa kuma zo zai ce manzo Allah ai ya shiga yayi ni ma ba za sai na shiga nayi Na'am.
har abin ya zamo an fi karfin ku akai
lanazaltu da sai na sauka daga kan taguwa ta hatta adha alhabala ala har hadhihi in dora igiyar da ake ɗebo ruwan a wuyana yani yana atiqahu nufin akan wuyansa sallallahu alaihi wasallam wa ashara ila ya atiqihi zo zuwa wuyansa
babu ma ja fi zamzama to babu abin da ya zo a game da rijiyar zamzam kwata shi nan a wani